أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد قال قولا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا يمتنا ليو دعوة المحرم جرى النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ومكة جوا مدينة ليو آية تاريخ جدا أربعين دليل wanda sai daidai da ashirin ga watan bakwai miladiya ta dubu biyu da ashirin da uku kamar yadda muka samu addu'a wanda masallaci ne albarka masu cikin bukari da ke cikin wannan abubuwa ta cikin malaki domin ci gaba da karatu a cikin littafin muktasar zalim ma'ad littafi ne na babban malami ibn qayyim rahimahullah ta'ala wanda babban malami muhammad ibn abdul wahhab yayi ikhtisarin sa kuma wannan shi ne darasi na goma sha ɗaya a cikin wannan littafin darasin da ya gabata a shugule mun tattauna ne game da sujudu sa'au inda zance mafi inganci game da sujudu sa'au shine kaurin imam malik ko banza abin imam malik imam gadi hijira wanda ya ce akwai kamli akwai ba wasu wuraren kamli za a yi wasu wuraren ba za a yi ba kamar wani abin da suka ce duk abin da ya samu na sahau a sallah kamar ce kawai ba ko kuma da suka ce ma'ani za a yi gaba da a mana abin da ya ce a wani gurin kamar ne a wani wajen ma'ani ne wannan shi ne mazhabi wanda ya ce mafi inganci a wannan bani kamar yadda mun gara da mafi kafin na sallallahu alaihi wa alihi wasallam da suka nuna annabi wani lokaci ya yi kamar wani lokaci ya yi ba sannan bayan na kuma tattauna a kan matsalar sutura a cikin sallah da kuma muhimmancin ta da kuma zunubin da ke tattare da ƙetare gaban mai sallah da kuma kuskura mutum ya tada sallah ba tare da ya sanya sutura a gabansa wanda har wannan zai iya bayuwa zuwa da samun matsala a sallah mai da wasu karanta hadisan da suka nuna cewa idan mutum bai sanya sutura a gabansa ba ɗayan abu uku suka wuce ta gabansa sun yanke masa sallah to game da yanke sallah ta gaban tattauna mun ba tattauna a satin da ya wuce lokaci ya cin mata wannan ne shine mazhabin da wasu malaman suka tafi kai suka ce wucewar waɗannan abubuwa da aka ambata da mace da jaki da kuma ainihin wato alkalmul aswad wannan kaunin wasu malaman ya bata wa mutum sallah sallah ta baci idan har ka kaba ta sallah a daidai wurin da babu sutura a gabanka mace ba da ga ta girta ta gabanka ko kare ko jaki sallah ta baci wannan ruwaya an same ta daga imam ahmad kuma shine kaurin wasu daga cikin sallah magabata da kuma malaman hadisi kuma wannan shine wanda ibn qaulin da ibn mundir da ibn hazm da ibn taymiya da ibn qayyim da shaukani da bin baz har da sheikh muhammad ibn uthaymeen wannan shine ra'ayin su cewa idan mutum bai sanya sutura a gabansa ɗayan abu uku da suka ƙetare ta gabansa sallar su ta faci a gane ko sun kafa hujja da hadisin da muka karanta ainihin wato a cikin wannan bani hadisin kuma la ya faɗa salata shay'a hadisin da ya nuna cewa ba abin da zai yake mutum sallah ko da hadisin shi ko da ya nuna cewa ba abin da zai yake maka sallah da kana sallah dan wata ta wuce ta gaban ka ko gari ya wuce ta gaban ka baki ko kuma jaki ya wuce sallah ka tana da ba abin da ya same ta hadisin da ya nuna haka hadisi ne wanda yake malamai da dama sun raunana shi ba aka ko ibnu taymiya shekul islam ibnu taymiya ya raunana wannan hadisin hadda ibnu hajar da abdul haq al-ishbiri da ibn al-jawzi da wasu cikin malamai duk sun tafi akan rashin ingancin wannan hadisi da nuna cewa la ya kafa salatu shay ba wani abu da yake yanke wancan sallah to yanzu idan mutum yana sallah bai sanya sutura a gaban mace ta wuce ko kare ko kuma ainihin wato zaki bisa kaunar malaman da kaji sallah ta ɓaci amma akwai kaunin jumhur cikin malamai da suke ganin sallah ta faci ba imam abu hanifa imam shafi imam malik imam shafi da kuma ruwaya da imam muhammad da sun nuna cewa sallah ta faci ba da sai suka koma kalmar ya kafa sai suka ce ya kafa baya nuna cewa sallah ta faci a gutsire lada ne saboda da sun gifta ta kafa mutum akwai yiwuwar attention din mutum ma'ana yanayin mutum zai dan tafi inda waɗannan abubuwa suka ginta to da zarar mutum kuma ya munajati da yake yi da Allah subhanahu wa ta'ala a kan sa wani abu ya yi distracting dinsa to akwai rabuwar lada a cikin da aka suka ce daga abu salata ala nufin yana yanke ladar sallar mutum idan bai sanya sutura a gaban sa wata ta wuce ta gabansa ko kare ko kuma ainihin wato tafi na ba ta kai wallahu ta'ala wannan magana ce wata kowa cikin hadisan kuma kowa cikin shiro na hadisai tun daga sana'ayi kowa cikin shi salam ibn hajar cikin ayyukan turbani da sauran kan hadisi duk za ka sun tattauna da kuma kawai na malamai da malamai wannan dai a takaice shine kodin jumhur sallah ba ba amma na da ya rabu a wajen wasu malaman amma kaunin malamin da muka karanta masu tarin yawa suka ce sallah ta ba kuma suna da hujja da karfi da kuma sun dogara da hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kuma muhimmancin wanda annabi ya yi wa sutura a sallah ya nuna haka an nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana sanya sutura a gabansa kuma bai bari ko karamin yaro ko dabba ta wuce ta gabansa in ya sanya sutura والله تعالى قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في السنن الرواتب wannan fasalin shi kuma za mu ji karantarwa da koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan abin da ya shafi as-sunan rawatib as-sunan rawatib su ne nafilin da ake yi gabanin sallolin farilla ko kuma bayan sallolin farilla su ake kira sunan rawatib an fahimta ko za mu ji annabi sallallahu alaihi wasallam yake sunnatul ratiba ta azhar ta al'asr in akwai magariba in akwai isha asuba diya yake yin su wa kana sallallahu alaihi wasallam yuhafizu ala ashri raka'atin fil hadir da'ima dan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana kiyaye raka'o'i guda goma waɗannan ba ba sa daga cikin sallolin farilla na kulkuli ne waɗanda annabi baya rabuwa da su baya barin su annabi yana kiyaye su fil habari a halin zaman gida da'iman a kone yaushe rakawa irin guda goma biyar da ce ƙala fi habar umar wannan na kulkuli ko su nan rawatib su ne waɗanda abdullahi dan umar ya ce hafistu a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ashara da'atin Abdullahi da Umar ya ce na kiyaye raka'o'i guda goma da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi ga su kamar haka raka'atayn qabla dhuhr raka'o'i biyu kafin azhar wa raka'atayn ba'daha da raka'o'i biyu bayan azhar wa raka'atayn ba'da al-maghrib da raka'a biyu bayan maghriba wa raka'atayn ba'da al-isha da raka'o'i biyu bayan sallar isha wa raka'atayn qabla salati al-fajr da kuma raka'a biyu kafin sallar asuba تلك عشرة كاملة عايز تو في بيتي هو وركعتين بعد العشاء في بيتي هكذا ركعوي guda biyu da yake yi bayan sallar isha a mali sai kuma raka'a biyu bayan sallar asuba kaga an yi biyu kafin azhar biyu bayan azhar biyu bayan magriba biyu bayan sallar isha biyu bayan sallar asuba wa'annan suna da cikin sunan rawati wanda aka rubuto annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin su baya wannan hadisi imamu tirmidhi ya rubuto shi a cikin as-sahih hadisi na 433 da kuma hadisi na 434 wal lafzu lahu ko wannan lafazin da kaji lafazin imamu tirmidhi wa rawahu muslim fi salatil musafirin haka imamu muslim ya rubuto shi a cikin salatil musafirin hadisi na ɗari bakwai da ashirin da tara miliyoyin zikirar rakatayin fajr amma shi kuma ba tare da ya kawo lafazin barka a biyu bayan alfajir bayan usma a gane ko rakatayin kammala salatin fajr rakatayin kuma yi biyu kafin sallar asma a gane ko da zan kuma ba kai kaga kai raka a biyu kafin mazahar raka a biyu bayan mazahar raka a biyu bayan magriba raka'a biyu bayan sallar isha a gida raka'a biyu kafin sallar asuba goma ke ko masha Allah waɗannan suna da cikin lafin kuli annabi sallallahu alaihi wasallam baya ba da haka yana daga cikin abin da ake so kai ma a sa su a cikin nafin su za ka ji daga ƙarshe sallolin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi kullum raka'a arba'in غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر أما إلى ذلك أربعين غفر الله أول إلى سنة الصلاة بسنة لا تصور إنه كان سبعة عشر جسم في سنة أربعين kai tabbarin nan ma kana ganin an tsawaita dan me yasa za a dan ja lokaci haka da ga fasar sharp sharp an gane ko yawa kana da kana da kusurin rika da bai kamata tsawaita sallah kuma ja ka da yawa cikin sallah dama maganar maganar maganar overtime ba mu ba mu da overtime a ga da ko kawai farilla ce ita kadai ita din ma kuma gashi to kaji annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana yin wadannan rakawoyin bayan san bayan wadannan sahihi walamma fatat rak'atani ba'da dhuhr wata rana rakawoyi biyu da ya saba yi bayan azhar sun kubuce masa raka'a biyu da yake yi bayan azhar sai suka kubce masa bai sami yi ba babu ba sai da ya rama fi wakashin na hayi a lokacin da ma aka hana yin sallar nafila ma'adal asiri bayan la'asar annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana yin sallar nafila bayan la'asar sai rana ta fadi ko amma saboda muhimmancin sunan al-mawati annabi sallallahu alaihi wasallam bai sami yin ta bayan sallar azhar sai ya rama ta bayan sallar la'asar an gane ko kamar yadda wannan hadisin na cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya raba sunnatin ratiba ta bayan azhar bai same yin ta bayan raba ta bayan sallar asar hadisi ne wanda imamu tirmidhi ya rawaito shi kuma shaykh nasiruddin albani ya inganta shi sannan ummu salama ta rawaito makamancin sa a cikin as-sahihai bukhari da muslim sai suka ce lamma shagalahu nasun min bani abdul qais lokacin da wasu mutane yan kabilar abdul qais suka zo sai suka shigantar da annabi sun zo da wasu matsaloli ana tattaunawa an lokacin ya wuce bai sami ba da aka bayan sallar asar sai rama shi yasa malamai suka tattauna game da sunan rawatib din da idan mutum ne yasu zai iya rama ba ka tun kwarai ko zai iya rama ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ya rama wadda take ta gabanin azhar bai yi ta ba ya rama ta bayan azhar shi yasa suka ce idan mutum ya zo masallaci da azhar bai sami yin raka'a biyun nan makafin azhar zai iya rama su suka ce kwarai zai iya rama su bayan sallar azhar ya zai rama suka ce sai ya fara yin da an yi sallar azhar ya yi azkafin sana azhar to sai kuma ya tashi ya yi raka'a biyu wannan raka'a biyun ramuwa ne na kafin azhar sannan sai kuma ya kuma tashi ya raka'a biyu bayan wato su kuma wa'annan na bayan sallar azhar na ba ta gane idan kuma ya ɗauki raka abu ne yake yi kafin azhar raka a biyu bayan azhar to sai kuma raka abu din na kafin azhar suka kunce masa ko ya zo masallaci ya kar an riga an ta da sallar azhar da aka yi kamar ta yi liman to bayan sallar azhar zai rama wannan raka a hudun na kafin azhar in yayi su sannan kuma sai ya kawo raka a biyu na bayan azhar haka malamai suka tattauna wasu kuma suka ce a ya fara rama raka'a biyu bayan azahantun da yanzu su ne akan a daidai gaba su ake in ya yi su sai kuma ya rama waɗancan guda biyu ko hudun na kafin azahar an gane ko idan kuma wani da ya sa bai samu rama ba yana da mag- yana da sunna a hannunsa na rama su bayan sallar la'asar duk da cewa wakafin na haihu lokaci ne da aka hana yin nafila ai shi ba nafila yake kira ba ramuwa ne kafa ne na ba ta gani da aka tunda kamali ne ba a daɗi zai yi ba babu ne fiye rama su bayan sallar la'asar kamar yadda ya tabbata a hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya rama su bayan sallar ainihin wato la'asar na ba ta gani kaga wannan yana nuna maka cewa annabi ya ɗauki waɗannan nafilan da matuƙar muhimmanci kuma kamar yadda ya tabbata a hadisi waɗannan namun irin da mutane suke sakaci da su su za su taimaka wa mutum a kwarin da sana na tashin kuma domin waɗannan namun irin su ne su yi ita kuma fadila ita ce exam kai tun ɗalibi ne kai ka san muhimmancin su yi an gane ko ko yaya ka samu su yi din nan zai taimaka maka wajen ka samu grade mai kyau a exam an gane kuma wani lokaci exam ɗin ita ne wuta ba da kai in aka tattaro ma su yi din zai ga ka da kyau ko da da kyan ne mutum zai ga ya samu wata ji ne ya yi hakura da ya wuce na ba ta gani to amma mutum ya ce shi ba ruwansa da siye malamin zai siye ba ruwansa za a yi test ba zai je ba zai yi attendance ba ruwansa kawai shi exam ya sa a gaba wannan an ce ya yi kayan kare ko ba kai ba an ce ya gama karatu da sauran spill over a kansa da kai ba na ba ta gani kaga gara spill over wannan tarbiyya akwai spill over year one akwai spill over year two ranar tashin alkiyama ba su fi goma ba kari goma sallah mace kyau hoton kuma duka ne ci a gane ko amma idan Allah ya ce maki mutum yana yin waɗannan nafulfulan idan sallar nafilar ta samu tasgaro ta samu kibi wannan farillar nafilar ita ake ɗaukowa a cikin wasu wannan ne haka gaskiya ba ta mutum yin da rayuwa dole ba kawai dai farilla ake cin da ita ce mutum a kawai kayi farilla shi ke eh haka amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya kika sarka amma yana yin farilla yana yin nafila sabiqu bil khairat bi an gane ko minhum zalimun li nafsi minhum muqtasidun minhum sabiqun bil khairat an gane ko duk ake kawo sabiqun bil khairat duk abin da yake da farilla ba ka wasa nafila ma ba ka da mata kafa sabiqun bil khairat an gane ko kafa ce da cewa kawai shi ya farilla da farilla وكان يصلي احيانا قبل الظهر اربعه ya tabbata wani lokaci annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin raka'a hudu ne kafin azhar cikin sunan rawatib dinsa na ka na kafin azhar yakan yi biyu yana yin hudu amma ya fi yin biyu amma ahyanan yakan yi hudu da kai ma an kara so kai koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zanto ahyanan maimakon biyan kare da yin hudu kafin azhar sannan kuma sai kai biyu bayan azhar amma ya zanto kana yawan yin biyu kafin azhar biyu bayan azhar وأما الركعتان قبل المغرب أما ركوي بين أنب أكتينا يكاف المغرب فصح عنه ko kuma raka'a biyun kafin magariba ko wasu raka'a biyu bayan akwai na bayan magariba to akwai kafin magariba a gane ko kafin magariba to ya tabbata annahu kana nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sallu qabla al-maghribi raka'atayn ku yi sallah kafin ayi magariba raka'a وقال في الثالثة النبي أنا أبوك يا غير جاسم بوك صلوا قبل المغرب ركعتين صلوا قبل المغرب ركعتين صلوا قبل المغرب ركعتين أنا أبوك سيتي من شاء أما بودي wannan nafilar da ake yi biyu kafin magariba to in ka ga dama kenan ba sa cikin sunan da zawati in ka ga dama karahiyat an yattafi da annasu sunan annabi ya ce liman sha'a ne sabili kada mutane su yi wannan nafila sunna ita ma rati ba wanda ko da yaushe mutum su yi shine karahiyata annabi ya ce liman sha a sabida kamar kada mutane su yi ta sunna ba ko da yaushe haka wani lokaci mutum ya yi wani lokaci mutum ya mai wani hadisi imam bukhari ya rubuto shi a cikin tahajjud hadisi na dubu ɗaya da ɗari ɗaya da tamanin da uku haka a cikin hadisi sam hadisi na dubu bakwai da ɗari uku da sittin da takwas hadisi ne na abdullahi bin mukaffal al-muzani radiyallahu anhu wa hada huwa as-sawab annaha mustahabba wannan shine zancen zancen da yafi zama daidai annaha wannan nafila da ake kafin magriba annaha mustahabbatu mustahabbiya ce wa laysat sunnatan ratibatan ba sunna bace ratibatan aka bata cikin sunanar wati kar ka sa su karka ji an kawo ta da ɗaukar ita ma sunanar wati ba ta a ahyanan wani lokaci ka yi a ahyanan wani lokaci kuma ka bari wa kana yusalli ammata sunani والتطوع الذي لا سبب له في بيته لا سيما سنة المغرب فإنه لم ينكر عنه أنه فعلها في المسجد البتة وكان يصلي ماذا الله صلى الله عليه وسلم يكسر يصلي عافة السنن dukkanin sunnonin nan wata ɗauwa da ta ɗauyi na kulkulin nan yana sallata su a ta ɗauwukun da ne na sauwa na irin na kulkuli waɗanda ba su da wani sababi ko ta gefe masjid ko sunnatai rodo waɗanda ba su da sababi to yana yin su ne fi baiti yi Allah la siyama musamman ma sunnatul maghrib na kulan da ake yi ta bayan magriba فإنه يؤمن لم يمكن أن فأرويته لك النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعلها في المسجد الشوايات فإن ناكل الغاية مغربا أما صلاتي البتة قصوتها يعني صلى مغربا أنه سيقوم كده سيجي ودنا في كل الغاية صلى مغربا haka annabi sallallahu alaihi wasallam sabin gida so ake shi ma a raya shi kar gida ya zama tuma da kamar yadda annabi ya faɗa a cikin aiki wato hadisi cewa kar ku mai da gida don ku zama mata basu ko zan da ba a yin sallah farilla lalle a kuma masallaci na kulkule shi ma gida ya samu nasa ba ka dinga yin na kulkule a cikin gida in kuma ba ka da gida sai ka dinga raya shagon ko wala hu fi'luha fil masjid amma babu laifi mutum zai iya an zo gurin da ce da zarar rana ta fadi lokacin da yawa rana ta fadi idan an kira magaruwa fara ba in ka ko kira magaruwa ba ka ko masallaci na da ba ko za ka yi da jira na ta fara amin amin sai rana ta fara sannan za a yi wannan na da ta kafin magaruwa an gane an biyanta in an kira sallah dan yawan suna da kan in an kira sallah kan a ta da sallah akan ta samu yan mintuna wani abu na mintuna sai ya biya kuma amma dai dan rana ta fara lokacin ne ta walahu bi'luha fil masjid mutum zai iya yin ta a masallaci da dan ka ji annabi an ce baya yi ta a masallaci a gida yake yi to babu ne ke mutum da ya yi ta a masallaci wa kana muhafazatuhu ala sunnatil fajr sai dai kiyayewar da annabi yake yi wa sunnar al-fajr ma'ana rakatayil fajr ashadda min jami'in nawafi kula wadda annabi yake wa raka'o'i biyu da al-fajr sun fi tsanani fiye da kulawar da yake wa sauran namun. Wa kazalika lam yakun ya da'aha iya wal wutr dan haka ne da rakawoyi biyan alfur da wutiri a nan bai kasance yana ba su lalacewa mutum ta kai matuka a ce ko da rakatar fajiri da annabi ya ce ta fi duniya da abin da ke cikinta da wutiri mutum baya iya yin zafi sakacinsa da lalacewarsa da wasansa da addini ya kai mutuka annabi sallallahu alaihi wasallam ban da wancan na fulfulin wannan na fulfulin ba a samu yana barin su ba rakatan fajr ko rakatayn fajr da kuma alwitr la hadaran wa la safaran ko a halin zaman gida ko a tafiya annabi sallallahu alaihi wasallam ko a halin tafiya sai ya yi su ولم ينكر عنه أنه صلى في السفر سنة واجبة غيرهما ba a ruwaito cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya a halin tafiya yana yin sunanar ratiba ba in ba rakatayin fajr ba wuce daga da zarar ya shiga cikin halin tafiya wato sunnatul wato sunnatul ratiba ta azhar da ta fi bayani amma yana yin rakatayin fajr yana yin wuce har a halin tafiya ولم ينقل عنه أنه صلى في السفر صلاة راتبة غيره إن بند سوء أصابه بين عين سنة راتبة أحاديث فيها وقد اختلف الفقهاء ما لم يكن سنتتونا أيهما آكل أشخص والنية بكربي ركعتي الفجر قوتي وسنة الفجر تجري مجرى بداية العام saboda ita ne raka'atul fajri tana zamantowa a madadin mabudin aiki kamar aikin ka na wannan ranar yana farawa ne da raka'atul fajri da haka ita sunnatul fajri taji tana gudana majra bidayatil amal a magudanar mabudi da fara aiki wal wutru shi kuma wutri khatimatu shine murfi karshen aiki kenan ka bude da rakatai fajiri da shi ka bude ranar wato wayewar garin ka sannan ka kuma rufe daren ka wuce da haka kaga mutum bai kamata ba a ce yana sakaci da waɗannan bidayatu wa khatimatu farkonsa da kuma ƙarshen ya fara da rakatai fajiri ya rufe da wuce to wanne ya fi muhimmanci budewar ko rufewar shi ne malamai suka tattauna wanne ya fi falala wanne ya fi karfi wani zalika dan haka ne ma kana yusallihi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sallata su bi suratai al-ikhlas wal kafirun manzon Allah yana sallatar waɗannan nafilfili guda biyu da rakatayin fajr da wutin yana sallata su bi suratai al-ikhlas wal kafirun yana karanta surori guda biyu suratul ikhlas da suratul kafirun wa huma su kuma waɗannan surorin guda biyu aljami'atani wata jami'a ce wata matattara ce da tauhidil ilmi wal amal wa tauhidil ma'rifati wal irada wa tauhidil i'tiqad wal qasd kamata a ce mutum yayi sakaci da su gaskiya a gane ko wayannan qul huwallahu ahad da kuma kul ya ayyuhal kafirun ikhlas wal kafirun surori ne guda biyu sun tattare tauhidul ilm wal amal tauhidin ka sani kai aiki sannan wa tauhidul ma'rifati wal irada sun tattare tauhidul uluhiyya shine at tauhidul ma'rifa wal irada tauhidul uluhiyya ce wa tauhidul i'tiqad wal qasd wa rububiyya bai wancan wannan shi kuma tauhidul uluhiyya ce da aka waɗannan surori guda biyu sun tattare waɗannan ɓangarori na tauhidi masu matuƙar mahimmanci ga al'ilmu wal amal ilimi da aiki wa tauhidul ma'rifat wal irada rububiyyah ke wa tauhidul i'tiqad wal qasd uluhiyyah ke aqul huwallahu ahad malai ce ka dauki qul huwallahu ahad al ikhlas ke mutadamminatu sura ce wadda ta kunshi lima ya tubu isbatuhu lahu ta'ala ta kunshi abin da ya wajaba a tabbatar wa Allah ta'ala shi min al-ahadiyyati na dayantaka al-munafiyati wadda ta kore li mutlaqi shirkati da shirka tarayya kowace ne bi wajhi min al-wujuhi ta kowace irin fuska wa nafi waladi sura ce da ta kore wa Allah da wal walidi da uba al-muqarrani wanda wannan shi kuma ya tabbatar da kamali sabadiyyati cikar wato kasantuwar Allah shi kadai ne ubangijin nabi da bukata wa gidahu da kuma wadatuwarsa wa wahadaniyatuhu da kuma tsayantakarsa wa nafiyul kufi a lokacin guda ita kullu Allahu ahad ta kore wa Allah al-kufi sa'a ta kore wa Allah madaukakin sarki sa'a المتضمن لنفي التشبيه وانت ونشي ويكون شكوري وعلى التشبيه كمان شجين والمثيل كمثال والنذير لكني فتضمنت إثبات كل كمال ذاك وانا سورة جدا تكون شكوة كمالة تشكو في الله مرة بجسرك شيسا الله مرة بجسرك نحن سورة الإخلاص شيسا الله تعالى نحن سورة الإخلاص har wani sahabi da ya lazumce ta duk sallar da zai yi ba zai cike sallarsa ba sai ya karanta ta annabi ce kubuka iyaha ada halakal janna kaunar da kake wa suratul ikhlas sai ya kai ka aljanna wani kuma da yake jagoranci tawagar yaki duk lokacin da zai sallah sai ya cike masa da kullu wallahu ahad suka ce to ko dai ka dinga karanta wata sura ko ka dinga karanta ta kadai yace ni sai na karanta wata sura kuma sai na cike ta haka suka dawo suka gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam sai kusan be shi me yasa yake salu ku tambaye shi me yasa yake yi yace li annaha sifatu rahman wa ana uhibbu an aqra biha sai manzo Allah ce akhbiruhu fa inna Allah ta'ala yuhibbuhu shi wannan zuga da tsaran sa da aka yi ya zama alheri da yana da yi ne da ka amma yanzu an tabbatar da shi cewa kan dine yake aka ce gaya masa kaunar da yake wasu wasu ikhlas Allah ma ya tsasa saboda sura ce da ta tattare abubuwa na kamala ga Allah subhanahu wa ta'ala an gane ko فتضمنت إثبات كل كمال ونفي كل نقص sura ce wadda ta tattare wa Allah kowace irin kamala ta kuma kore kowace irin tawaya wa nafi ithbati shabihin lahu sannan ta kore tabbatar wa Allah kamanceceniya aw mathilin ko mithali fi kamali cikin cikarsa wa nafi mutlaqi shirkati sura ce wadda ta kore shirka kowace irin ce wa hadhihi al-usul hiya majami'u tawhid al-ilmi wannan tushen wannan tushen na suratul ikhlas sura ce wadda ta tattare a tauhidul ilmi wato tauhidi na ilimi alladhi yubayiru sahibuhu wanda mai irin wannan tauhidin yakan nisantar da shi jami'a firqatul balali daga dukkan wata kungiya ta fata duk wanda ya fahimci suratul ikhlas ya gane ma'anarta ya rike tafsirinta ya san ilimin da ke cikinta ya kuma gane waye Allah a cikinta to ya sha riga kafin fadawa kowace irin kungiya ta mata. Ina fata gani. Domin wannan sanin da ya yi mata yubayu sahibu tana nesantar da mai ma'abocinta jami'a firage zala dukkanin kungiyoyin da na bata da ba za ka samu mutum ya bada cikin su ba. A da ba za ka samu mutum ya bada shi'a ba za ka samu mutum ya fada kawaritanci ba ba za ka samu mutum ya fada kadariya ba ba za ka samu mutum ya fada murji'a ba wanda waɗannan guda hudun da ka dafa mata su ne kuwa kuma tushen kowace irin ƙungiya ta bid'a ta fata a duniya ƙungiyoyin nan duk da ka dafa mata kowace tana komawa ne zuwa ga ɗayan guda hudun nan to duk wanda ya sha suratul ikhlas ya kunshi to rigakafi ne dafa'i ne wanda ya Allah maɗaukakin sarki zai ba shi kariya da garkuwa daga fadawa ko kamuwa da wani virus na fadawa wata ƙungiyar cikin ƙungiyoyin ƙungiyoyin fata. An gane ko wa shirki da shirka wani hada a shi ba abin mamaki ba ne don haka ne kanar ta'adilu surutan Qur'an suratul ikhlas ita kadai ta yi daidai da surutan Al-Qur'ani dan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce suratul suratul ikhlas ta'dilu thuluth alquran suratul ikhlas ita kadai daidai take da jizbi 20 cikin alquran to mun an ce tana wato daidai take da ɗaya bisa uku alquran alquran yana da jizbi 60 suratul ikhlas tana daidai da ɗaya bisa uku izu nawa kenan fa inna madaru domin in ka kalli suratul ikhlas madaru ta ko'ina nufin kewayo a cikinta alal khabari wal insha za ka ga tana kunshe da labari wal insha da kuma umarni wal insha shi kuma insha'i talafatun abu uku shi ake kira insha'i amrun wa nahyun wa ibahatun umarni hani halarci wannan shi ake kira insha'i da ko dai a ya zama khabar ko ya zama insha in ya zama insha ne ko dai a ce yi ko a ce bari ko kuma a bashi optional ko ka yi ko ka bai shi ne ba na fata gani to duk wannan yana karkashin me insha wal khabar shi ko khabar labari da wa'ani shi ko nau'i biyu can insha iri uku khabar shi kuma iri biyu khabarun adil khaliq ta'ala labari game da mahaliccinka Allah ta'ala wa asma'ihi da labari game da sunayen Allah wa sifatihi da sifofinsa wa ahkamihi da hukunce-hukuncensa wannan kana khabar khabar alillahi ta'ala wa khabaru nau'i na biyu labari an khalqihi game da halittar Allah subhanahu wa ta'ala dan haka suratul ikhlas fa akhlasat suratul ikhlas lil khabari anhu suratul ikhlas ka fahimce ta ta tsarkake ta tace ba ka labari game da Allah sannan kuma wa an asma'i ta tace maka labari game da sunayen Allah wa sifatihi da sifofinsa fa adalat tulat tulat qur'an dan haka sai ta yi daidai da sunan qur'an daidai da hukumar qur'an wa khalasat qari'aha min ash-shirki al-ilmi sannan kuma a hannu guda ita suratul ikhlas ta kuma tsarkake mai karanta ta daga shirka al-ilmi irin ta ilmi كما خلصته سورة سورة قل يا أيها الكافرون كما يند سورة قل يا أيها الكافرون تترك كيشي من الشرك العملي من الشرك إلى التعيش ita kul ya ayyuha al-kafirun tana tsarkake wanda ya fahimce ta ya kudurce ta yake aiki da ita to ta kan tsarkake tana tsarkake shi ne daga shirka ta aiki kamar yadda suratul ikhlas ke tsarkake shi daga shirka ta ilmi walamma kana al-ilmu qabla al-amal yayin da ya zanto ko da yaushe ilimi ake so ka fara kafin kai aiki kar ka dinga aikin maman gewa abinda ba sa ka ina fatan gane in kana so kai aiki irin wanda ake so to ka san me ya kamata ka fara sanin abin ka fara yin ilimi me za ka yi menene ba za ka yi ba sannan sai ka kar sai ka yi ka kuma yi nisa a ce ba kyau kuma ka rasa yadda za ka yi walamma kana al-ilmu qabla al-amal yayin da kodin shi ana gabatar da ilimi kafin aiki wa huwa imamu ku kai shi ilimi shine imamu dan jagorar aiki wa sa'iqu shine direban aiki wal hakimu alayhi sannan shi ilimi shi ke yanke hukunci akan aiki da ilimi za ka gane aikin da kake daidai ne ko ba daidai ba ne kanat da wannan ne qul huwallahu ahad ta kasance ta ajibu sulukar Qur'ani tana daidai da ɗaya bisa sulukar Qur'ani wa qul ya ayyuhal kafirun ita kuma qul ya ayyuhal kafirun ta ajibu rubu al-Qur'ani take daidai da ɗaya bisa sulukar Qur'ani an fahimci wannan kaga akwai bambanci tsakanin qul ya ayyuhal kafirun da kuma qul wallahu ahad domin ita qul wallahu ahad ilimin take baka qul ya ayyuhal kafirun aiki to shi kuma ilimin ake so ka fara al-ilmu qabla al-amal ولما كان الشرك العملي yayin da shirka irin ta aiki aghlab ita tafi yawa ta burin jaye ala nufusi akan zukata limutaba'atil hawa saboda biye wasan zuciya saboda biye wasan zuciya sai ya zanto shirka ta aiki ta fi yawa ta burin jaye wa kathirin minha tartakibuhu ma ilmiha bi madarratihi wa kafir minha da yawa daga cikin zukata tartakibu suna aikata shirka ta aiki ma'a ilmiha tare da masaniyar da zukata take da shi bi madarrati da cutar wanda shirka take da shi wa qal'ihi sannan tumbuke zuciya daga shirka ta aiki ashaddu ta ya fi wahala min qal'i shirki al-ilmi sama da tumbuke mutum daga shirka ta ilmi. Na fata gani, da ya sa sai ce ni annan hutu domin shi ita shirka ta ilimi ya zuru bil hujja. Me ita kawai hujja yake nema ya fahimci kaza kuma shi abin shirka sai ka kawo mata dalilai na alkur'ani hujjoji daga hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam sai biya amma wancan dama shi a aiki aka tura shi me yasa yake wa ake shi wanda sani wannan kaga ɓata alawa a wannan hutu ba karamin aiki ba na fata gani ma'ana in ka duba cewa shi wannan kawai dama ba ilimi da ka aka ɗora shi kawai ke tafiya kan ka gamsar da shi abin da yake ba daidai ba ne to ka gamsar da wanda a ilmance kawai kuskuren fahimta ka samu ka gamsar da shi kan ka gamsar da shi a fahimta domin shi wannan kawai abin da yake nema hujja ɗaukaye abin da yake kai ba akan hujjar shi zai ke to sai kuma hujjar ta bayyana cewa ba a kan daidai yake ba ga daidai ne zai maka sauke shi wa fahimci wannan gabar wala yumkinu sahibu an ya'lama shay'a ala ghairi ma huwa alayhi shi yasa wala yumkinu sahibu shi yasa ma'abocin sa bai yiwuwa baya ki yiwuwa an ya'lama shay'a ya san wani abu ala gairi ma huwa alaihi akan bayan da yake kaji bambancin wanda ke shirka ta aiki da wanda shi shirka sakon ilimi a ciki ja ta'kidu wa takrir shi yasa karfafa zance da maimaici yayi ta zuwa fi kuriya alimar kadu a cikin kuriya alimar kadu la a'budu ma ta'buduna wala antum a'buduna ma a'budu wala ana a'budu ma abatum wala antum akaita maimaitawa akaita karfafawa akaita maimaitawa wali hada kana don wannan dalilan ne ma ya kasance sa annabi ya kasance ya kafu bihima yana karanta waɗannan surori guda biyu suratul ikhlas da suratul kafirun fi raka'atayn tawaf a raka'o'i biyun da yake yi in ya gama tawafi yasa da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi tawafi ya gama yana yin raka'o'i guda biyu a makamin ibrahim to yana karanta kuliya a raka'a farko qul huwallahu ahad a raka'atayn لأن الحج شعار التوحيد ليس النبي صلى الله عليه وسلم yake karanta wadannan saboda ai shi kansa aikin haji wata alama ce ta tauhidi alama ce daga cikin alamomin tauhidi wa yabtahu bihi ma amalun nahar shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake bude aikin sa na yini da su wa yaftimu bihi ma amalan layl ya kuma rufe aikin sa na dare ya bude da tauhidi ya rufe da tauhidi ya bude da ikhlasi ya rufe da ikhlasi an gane ko kaga cikin lafiya baka lafiya da garin ya waye da tauhidi aka bude kuma aka ci gaba da tafiya akan tauhidi ko da ta Allah ta kasance a tauhidi aka ci an rufe da tauhidi ko da ta Allah ta kasance a cikin bacci ba a waye gari da mutum ba akan tauhidi aka ci rayuwa ta yi nasara ko ba ta yi nasara ba rayuwa ta yi nasara wa qala yantaji'u manzo Allah ya kasance yana kashin gida ba da sunnatul fajr bayan yayi raka'a biyu nan ta alfutur rakatay fajr ala shiqi al-ayman a bangaren jikinsa bangaren sa na dama wannan hadisi Imam Bukhari ya kawo shi a cikin Al-Tahajjud hadisi da 1160 Imam Muslim a cikin Salatul Musafirin hadisi na 743 hadisi ne na Aisha Allah ya kara mata yarda Aisha ta tabbatar da cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya raka ta yin fajr sai kuma ya dan gincira ya kishin gida a bangaren sa na dama sallallahu alaihi wasallam wa qad zala fiha fiha ta'ifatan to game da wannan kishin gida da Annabi yake yi bayan ya yi raka ta yin fajr bangarori guda biyu sun wuce iyaka game da fahimtar wannan kishin gida ta Annabi sallallahu alaihi wasallam an samu bangarori guda biyu dukkaninsu sun wuce iyaka wasu ce haramun wasu ce a'a ba haramun bane wajibi ne to da waɗanda suka yi wancan da waɗanda suka yi wannan duk wanda ya wuce iyaka a auje ma ha ta'ifa domin akwai bangaren da suka ce wajibi ne da aka kai raka ta yin bajir kawai sai kai ma kaɗan kaɗan kishin gida liman ka yi raka ta yin bajir da kake kishin gida an gane ko duk wanda ya raka ta yin bajir sun ce dole ne sai ya kishin gida wanda ka mala ta'ifa wannan sun wuce iyaka wajen wajen to matan kishin gida da annabi yake an gane ko min ahalin zahir kuma zahiriya ne masu wannan kokarinsa sun ce annabi yana kishin gida da aka ba wani excuse kawai su kai yarka sai ya furta kai maka kishin gida suka ce mu yan zahiriya mun annabi an ce yana yi an gaina kishin gida kai maka to yin ba shi bane matsala da suka ce wajibi wa kariha jama'atu wasu malaman kuma suka ce makaruni annabi ya ba ce makaruni ne kuma suka kawo kuma gara su wuce iyaka wajen hana wa bayan suka ce makaruni wa sammau ha bid'atan suka dau zafi ma suka ce bid'a wannan kishin kidan da ake yi bayan rakatai da wata bid'a ce wa tawassala biha malikun wa ghayru imam malik imam darul hijra azaba muke wa ghayruhu da waninsa su ko sai suka shiga tsakiya wa kadhalika ja'alna ummatan wasata an gane ko da wa mu dinga zamantowa tsaka tsakiya to sai imam malik shi sai ya ci abu da tsakiya ba ma tare da wayan can ba ma tare da wayan to ya abun zai kasance falam yarawha falam yaraw biha ba'san liman fa'alaha rahatan ba sa ganin wani aibu ko wani laifi ga wanda ya haka da hutawa kar ka manta annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi kiyamun laili har dab da alfajr alfutir zai keto ya yi wuti bayan ya yi wuti alfutir ya keto ya yi raka ta yin fajr akwai gajiya sai ya ɗan shi ina rage huta in ka yi kai ma dan ka huta babu ne a gane ko wa karihuha liman fa'ala liman fa'ala hatta amma suka ce makaruhi ne ga wanda yake yi yana da sunna ce a gane ko wanda shi ne mazhabin Imam Malik a gane ko wanda yayi ta dan hutu sun fahimci cewa annabi yana kawo da shi yana da dan huta ba wata sunna ba ce in kai kai ma dan huta babu laifi amma suna ganin makaruhi ne ga wanda yake yana da sunna ce akwai yanzu wannan su kunji su inda suka ɗaya fasulu ga wani fasal fi hadihi sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan fasalin shi kuma za mu ji koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi qiyamil layl game da qiyamul layl idan ka biyu maka kasa su da rawatib kai din nan kai da zaka ke tashi cikin dare duka mutum ya tashi budurwarsa sai ta tashi shi zai tashi wannan kam sai ga mutum ya tsaye bai gari ba ta yi saboda babu wani lada da zai samu nasibi ya shi dan zai samu haka zai shanta a shi ya sa masa kuzari ya samu kuma a kauce bacci gaba daya ta dandana da rawa zai iya kai karfe biyar dare karfe uku fiye da haka yana ta dandana da rawa an gane ku لم يكن صلى الله عليه وسلم يدعو صلاة الليل حضرا ولا سفرا manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai kasance yana barin sallar dare ba la a halin zaman gida wala a halin tafiya wa idan ghalabahu nawmun idan bacci ya ci karfinsa sallallahu alaihi wasallam aw wajhun ko rashin lafiya ta ci karfinsa bai samu yin kiyamar da ya ba salla idan na hari kitnatai ashara ta raka'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya raka a goma sha biyu da rana sai aka waye aka dare annabi sallallahu alaihi wasallam jiki yayi nauyi rashin lafiya ta sa bai samu yin kiyamar laifin ina ba ta gani ko kuma bacci ya ci karfin annabi sallallahu alaihi wasallam bai samu yin kiyamu da ba to wannan kiyamu da da ba sami ba da rana sai ya yi raka a goma sha ba sami ibn shaykh al-islam ibn taymiyyah shaykh al-islam ibn taymiyyah ya kuma yace na da shaykh al-islam ibn taymiyyah yace ibn al-qayyim yace na da shaykh al-islam yana cewa bi hada dalil a cikin wannan hadisin akwai hujja ala anna al-witr la yuqda lifawati mahalli cewa wutiri ba a rama shi in an wuce gurin yinsa wutiri la yuqda ba a rama shi lifawati mahallihi idan aka wuce bikiran yinsa ka tahiyatul masjid kamar gaisuwar masallaci wal kusubi kamar sallar kisbewar rana wal istisqa da sallar roƙon ruwa ne annal maqsud bihi an yakuna akhiru salatin layl witran domin manufar witri shine ya zanto karshen sallar mutum ta dare ta wuce idan daren ya wuce shi yasa kaga annabi sallallahu alaihi wasallam idan bai sami yi da daddare ba wanda daga cikin sallolin daren nasu akwai wuce in bacci ya cika kansa bai sami yi ko rashin lafiya to yakan yi raka'a goma sha biyu da rana amma baya baya wuce shi sa shekul islam sai ya ɗauko wani fikihu a cikin wannan kai ba za ma ka hararo me amma sai ya gano fikihu cewa a shi wuce ne wuce ba a hannun shi domin da sai a samu annabi ya raka a goma sha ɗaya ko ya sha uku alamun ya yi haka wuce ne amma sai ya raka a goma sha biyu kawai kaga baya haka wuce ne da aka wuce ne an wuce gabasa ana yin sadaka ƙarshen dare to kai yanzu kuma ba dare ba ne gari ya waye rama sallolin daren za ka yi kamar yadda annabi ya kan rama to iya sallolin da kawai za ka raba ba tare da wuce dan an wuce gurin sa an gane ko kamar ta yi mazu ka shigo kamar ta baka kai so masallaci wai yadda ka koma gida ya katsina kika ta wuce an gane ko eh ko tunda ba ta yi bai ko yau a gane ta yi mazu ne kuma ka ba masallaci wa kana qiyamuhu bil layl tsayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam da daddare ihda ashara raka'a raka'a goma sha ɗaya yake yi wannan hadisi imam bukhari a cikin tahajjud ya rubuto shi hadisi na dubu ɗaya da ɗari ɗaya da arba'in da bakwai haka a cikin salatu tarawih hadisi na dubu biyu da goma sha uku imam muslim a cikin salatu musafirin hadisi na ɗari bakwai da talatin da takwas shi ma ya rubuto shi hadisin aisha allah ya kara mata yadda au talafata au talata asharata raka'a ko raka'a goma sha uku kaga annabi yana yin sha ɗaya yana yin sha uku sha uku shi ma imam bukhari ya rubuto wannan hadisin da sha uku a cikin al-tahajjud hadisi na dubu ɗaya da ɗari da arba'in imam muslim a cikin salatul musafirin hadisi na ɗari bakwai da talatin da bakwai da hadisi na ɗari bakwai da talatin da takwas da hadisi na ɗari da ashirin da bakwai hadisi ne dai na na aisha Allah ya kara mata ne hasala littifaq ala ila ashar raka haɗuwar malamai ta tabbata akan raka goma sha ɗaya babu saɓani duk malamai sun yadda da raka sha ɗaya wa tulifa amma inda malamai suka yi saɓani sun yi saɓani fir raka'atayn al-akhiratayn game da rakawoyi biyun karshen hal huma raka'atal fajr am gayrahuma shin hal huma raka'atal fajr shin wa'annan rakawoyi guda biyu rakawoyi biyu alfijir ne an gaira kuma kuma sun su ba ce lokaci ko bala ganin sai wata shi game da inda aka yi saɓani biyu sha an yi yin tubaki a raka a goma sha ɗaya an samu saɓanin malamai a raka a goma sha uku da za mu ji zai biyo baya in sha Allah duk da kuma karanta ya zama ne dai Allah ba mu gani kuskuren da muka yi kuma cikin harshe Allah ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk